السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشي بشي بشي a huduban mu ta yau an yi ta ne akan abubuwan da suke jawo dan adam azabar kabari Allah ya tsare mu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya fatar da shi babu mai shirye da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kada yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu masoyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah waye ne daga cikin mu wanda bai taba jin labarin cewa ana yin azaba a cikin kabari ba wane ne a cikin mu wanda bai roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga azabar kabari wane ne a cikin mu bai samu labarin mumine bayan Allah wanda suke cikin kaburburansu suna jin daɗi a cikin kaburburansu har ma suna addu'a suna cewa Allah a tada kiyama mana waye bai fatan Allah madaukakin sarki ya hada shi da irin waɗannan bayi nasa wane ne a cikin mu wanda zai aminta ya hadu da azabar Allah bayan an binne shi Allah ka tsare mu a cikin bayan Allah akwai waɗanda hira ake yi da su a cikin kaburburan su kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar ya ku bayan Allah tsira daga azaban kabari akwai dalilai wanda musulunci ya sanya su idan dan adam ya kiyaye to cikin ikon Allah Allah madaukakin sarki zai raba shi da azabar kabari Allah ka raba mu da ita akwai abubuwa wanda idan dan adam ya biye musu yana aikata su to ba shakka ya sanya kai cikin hatsari Allah ya tsare mu imam bin qayyim yake cewa waɗannan abubuwa da suke tsare mutum daga azabar kabari akwai waɗanda suke tare wato da yawa masu yawa wanda suna da yawa akwai kuma wasu ke bantattu wanda hadisai da ayoyin alkur'ani suka yi ishara zuwa gare su yana daga cikin babban abin da yake tsare mutum daga azabar kabari mutum ya ringa tuna mutuwa mutum ya ringa tuna mutuwa safe da yamma dare da rana yana tuna ta sannan mutum ya ringa wa kanshi hisabi abin da yake sa dan adam kuma ya samu wannan matsayi na tuna mutuwa da yi wa kai hisabi shine daidaituwa akan hanyar Allah mutum ya zama ya daidaita akan hanya ta Allah madaukakin sarki sa'annan ya nisanta daga abubuwa waɗanda suke jawo azabar Allah mutum ya yi ƙoƙari ya yawaita ayyuka na gari da irin nau'o'in ayyuka an samu hadisi daga abin huraira yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi mamaci lokacin da aka sanya shi a cikin kabarinsa yana jin karan takun takalman waɗanda suka kawo shi suka binne shi lokacin da suke juyawa idan mumini ne sai sallar da yayi a wannan rayuwa ta mu sai ta zo ta tsaya a daidai kansa azumi kuma ya zo ya tsaya a hannun damansa zakka ta zo ta tsaya a hannun hagunsa sauran ayyuka da ya na alheri sadaka sada zumunci ayyuka na gari da kyautatawa mutane sai su zo tare a wajen kafafunsa mala'iku wanda suke jarraba mutane a cikin kabari sai su taho wannan bawan Allah ta wajen kansa idan suka taho ta wajen kansa sai sallah ta ce a'a babu wajen wucewa ta nan don haka sai su juya sai su koma ta hannun damansa sai azumi ya ce babu wajen wucewa ta inda nake sai su koma ta hannun hagunsa zakka ta ce babu wajen wucewa ta inda nake sai su koma ta wajen kafarsa sai ayyuka na alheri sadaka da sada zumunci da kyautatawa mutane da yi sai su ce babu wajen wucewa ta nan shikenan sai su rabu da mutum dan adam ya ta wannan hadisin Imam bin Hibban ya ruwaito shi ya ku bayan Allah akwai ayyuka waɗanda suke zamowa sanadiyya da dan adam ya samu tsira daga azabar kabari na farko dan adam ya samu mutuwar shahada Allah ka mana ita dan adam ya samu wannan mutuwa kamar yadda aka ruwaito Imam Nisa'i ya ruwaito ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya Rasulullah me yasa duk mumine ana fitinar su a cikin kabari banda wanda suka yi mutuwar shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ai waɗannan da suka yi mutuwar shahada damuwa da suka haɗu da shi a filin yaƙi waɗanda walƙiyar takobi da ya ringa wulgawa a kansu ma ya ishe su sina da haka wannan ya zama wato ba sai an musu wani abu a cikin kaburburansu abu na biyu shine yawan karanta suratu suratul mulk an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai wata sura ayoyinta guda talatin ne ita ta ceci wani mutum wato daga azabar Allah ita ce suratul mulk ana san dan adam duk dare yayi kokari ya karanta suratul mulk wannan hadisi ne na Imam Ahmad da Imam Tirmidhi sanan wannan hadisin an samu lafazinsa daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ita wannan sura ita ce mai hana mutum daga shiga azabar Allah ita ce mai tserar da mutum daga azabar Allah yana nufin daga azabar kabari wannan hadisi ne na Imam Turmizi abinda ake nufi shine musulmi ya dage da karanta ta sannan yayi aiki da ita ba zallan karatu ba kawai a dage a duba me Allah yake faɗi a ciki saboda suratul mulk ta hada gaba ɗaya rayuwar musulmi ta hada duk abin da dan adam zai zama masa sanadiyar tsira ranar tashin alkiyama imamu suyudi Allah ya yi masa rahama yake cewa da wannan za a fahimci idan har ta tserar da mutum daga azabar kabari to tabbas za ta tserar da shi daga azabar ranar tashin kiyama da duk wanda ya tsira a cikin kabarinsa to ya tsira ranar tashin alkiyama abu na uku shine mutuwa da ciwon ciki wanda duk ya rasu da ciwon ciki daman shahada ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisin Abdullahi dan Yasar Allah ya ƙara masa rahama yake cewa wata rana da Suleiman dan Sar da Khalid dan Arafada Allah ya ƙara yadda a gare suna zaune sai aka ba su labari cewa wani ya rasu amma ya rasu da ciwon ciki sai suka ce kai lalle ya kamata mu tashi mu je jana'izarsa sai ɗaya daga cikin su ya ce wa dan uwansa ah baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk ya rasu da ciwon ciki ba ba za a masa azaba a kabari ba da haka sai ɗayan ya ce tabbas na ji wannan hadisi ne na Imam Nisa'i dan haka wanda duk ya rasu da ciwon ciki idan aka ce ciwon ciki kuma ya hada da duk damuwa ta ciki da ka sani ciwon ciki abubuwa da yawa suke kawo shi to idan ya zama sanadiyar dan rasuwar dan adam duka ya zama ya samu wannan matsayi mai girma ya ku bayan Allah wannan fa falala ce mai girma daga wajen Allah kyauta ce Allah madaukakin sarki yayi wa wanda ya rasu da ciwon ciki dan ta zama kafara kan wahalar da ya sha a cikin wannan rayuwa kuma ta zama sanadiyar tsirarsa imamun munawi Allah ya masa rahama yana cewa shi ma wannan idan har ba a masa azaba a cikin kabari ba to ba za a masa azaba ranar tashin alkiyama ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kabari shine farkon masauki na lahira idan yayi kyau to komai yayi kyau duk abin da zai zo bayan sa abu ne mai sauki idan ya zama akwai wahala kuma to duk abin da zai tawo bayan sa ya fi shi wahala Allah ya tsare mu abu na hudu shine tsaro saboda Allah madaukakin sarki hadisi na a ubaidillah yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa duk wani mamaci ana tsaida littafinsa sai wanda ya mutu yana wato tsaro dako saboda Allah madaukakin sarki shi wannan za a ci gaba da raya ayyukansa a ci gaba da gina ayyukansa har zuwa ranar tashin alkiyama sa'annan za a amintar da shi daga azabar kabari Allah ka amintar da mu sadadiya na biyar shine ya ku bayan Allah shine mutuwa ranar juma'a ko kuma mutuwa a daren juma'a hadisin Abdullahi dan Amr yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani musulmi wanda zai mutu ranar juma'a ya zama ya rasu ranar juma'a ko kuma ya rasu a daren juma'a face Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga fitinar kabari da haka wanda duk kaji ya rasu ran juma'a ko ya mutu ran juma'a to ka taya shi murna yana musulmi ba shakka wata gara ba sa ce Allah madaukakin sarki yayi masa wannan hadisi ne na Imam Ahmad da Imam Tirmidhi kuma hadisin yana nuna ranar Juma'a tana da matsayi daren Juma'a yana da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki ya ku bayan Allah abu na shida shine musulmi ya dage wajen neman tsarin Allah daga azabar kabari an samu hadisi daga Abi Huraira yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayan ku yayi tahiya to kada ya yi sallama har sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu na farko sai ya ce Allah ina neman ka tsare mu ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka tsare ni daga azabar jahannama Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa Allah ka tsare ni da kuma fitinar dujal wannan hadisi ne da Imam Muslim kuma wannan yana nuna mana cewa addu'a tana da matsayi mai girma a wajen Allah madaukakin sarki kuma mutum ya zama yana addu'a kowane lokaci to ana sa ran Allah madaukakin sarki ya amsa mata musamman da irin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani ya zama dole a kanmu mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a ɓoye kuma a bayyane mu kiyaye kanmu daga azabar kabari saboda azabar kabari tana tasowa ne daga sabo da zuciya take yi da sabo da idanu suke yi da sabo da kunnuwa suke yi da sabo da bakuna suke yi da sabo da harsuna suke yi da sabo da cikuna suke yi hakanan al'auran mutane hakanan hannayensu da kafafuwansu da gangan jikin da dan adam shi yasa mai annamimanci da makaryaci da mai gulma da mai shaidan zur da wanda yake kira zuwa ga wani abu a matsayin addini alhalin ba addini ba da waɗanda suke wa Allah ƙarya da wanda suke kirkiran magana su faɗe ta alhalin ba haka take ba da masu ce riba da masu cin dukiyar marayu da masu cin rashawa da waninsu da masu cin dukiyar ƴan uwansu ba tare da haƙƙin shari'a ba da masu da masu da mashaya giya da mazinata da masu liwadi da masu sata da maha'inta da masu yaudara da makirai da masu karɓar riba da masu ba da ita da masu shaida a kanta da masu halarta wa waɗanda suka sake matan saki uku akan sun halarta musu su su dawo da su da wanda aka halartawa da wanda suke wasa da musulunci abubuwan da Allah ya farlanta da waɗanda suke cutar da al'ummar musulmi da waɗanda suke neman asirin musulmi ya tonu da waɗanda suke hukunci da ba abin da Allah ya saukar da shi ba da kuma waɗanda suke fatawa da ba abin da Allah maɗaukakin sarki ya da ai fatawa da shi ba da masu taimakon azalimai da masu kisan kai da masu wuce gona da iri a haramin Allah maɗaukakin sarki da masu jiji da kai da masu girman kai da masu riya da mataimaka azzalimai da masu wasa da alkur'ani da masu rantsuwa akan ƙarya da masu bayyana sabo da masu jinkirta sallah da masu hana zakka da masu abubuwa waɗanda suke lissafin su ba zai kare ba abubuwa da Allah madaukakin sarki ya hana mu duk waɗannan idan mutum ya mutu bai tuba ba Allah bai yafe masa ba to za a yi masa azaba a cikin kabari gwargwadon yawan zunubinsa gwargwadon girman zunubinsa sai dai idan Allah ya yafe masa Allah madaukakin sarki ka yafe mana Allah madaukakin sarki ka yi mana afuwa Allah ka yi mana rangwame Allah ka daidaitar da al'amarinmu Allah ka azurta mu da tuba ta gaskiya kafin mu koma gare ka Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويعزل له يوم القيامه اجرا عباد الله من منا من منا يسمع عن اهوال القبور وعذاب البرزخ ثم لا يستعيذ بربه او يساله الخلاص والنجاه واينا لم تاته انباء المؤمنين والصالحين بعد مفارقتهم للدنيا وتنعيمهم في قبورهم ودوام قولهم رب أقم الساعة ثم لا تطمع نفسه أن يتشرف بالدخول في جملته أو يلحقه ربه في زمرته ومن الذي لا يرجو أن يكون آمنا في قبره راديا فيه مستأنسا بمسامرة عمله الصالح له كما صح بذلك الحديث عباد الله إن للنجاة من عذاب القبر أسبابا من أتى وهرس على فعلها كتب له السعادة في قبره ورضي له الأمن في من فتنته ومن تجنبها خشي عليه ألا يجوع من من العذاب ومعالم الخلاص مثبوتة في الوهيين ينبغي للمؤمن أن يتتبعها ويستقصيها ثم يعمل بمقتداها وهي كما يقول ابن القيم على نوعين أسباب عامة وأسباب خاصة هناك أسباب تقتضي بأمومها الوقاية من عذاب القبر كدوام تذكر الموت ومحاسبة النفس ومؤدي ذلك الاستقامة على طريق الحق وتجنب مسببات العذاب والإكثار من الأعمال الصالحة بأنواعها ومما ورد في ذلك الشأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم تؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل رواه ابن حبان في صحيحه عباد الله هناك صفة من في المقابل جملة من الأسباب الخاصة التي دل عليها الشارع السبب الأول الشهادة في سبيل الله تعالى وهي من أعظم أسباب النجاة فقد روى النسائي ما رواه أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سأله يا رسول الله ما بال المؤمنون يبتنون في قبورهم إلا شهيد فقال له عليه الصلاة والسلام كفى ببراكة السيوف على رأسه فتنة السبب الثاني العناية بسورة تبارك وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شبعا لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد والترمذي وورد هذا الحديث أيضا من حديث مرفوع ولفظه هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر أخرجه الترمذي والقصد أن النجاة يكون بمداومة قراءة هذه السورة المباركة والعمل بمقتداها يقول الإمام السيودي رحمه الله تعالى فأعرف من مجموع الأدلة أنها تجادل عنه في القبر وفي القيامة لتدفع عنه العذاب وتدخله الجنة السبب الثالث الموت بمرض البطن ودليله ما رواه عبد الله بن يسار رحمه الله أنه قال كنت جالسا وسليمان بن سرج وخالد بن أرفد رضي الله عنهما فذكروا رجلا آه توفي ببدنه فإذا هما يستشهيان أن يكونا شهدا جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بدنه فلم يعذب في قبره فقال الآخر بلى رواه النسائي والمقتول بسبب مرض مرض بدنه يسمى المبتون كما جاء في بعض الروايات وقد بشر صاحبه بالشهادة وليس في السنة تحديد لماهية المرض أو نوعه فهو شمل أمومه عباد الله هذا الفضل العظيم منحة إلهية تقابل الشدة التي يلاقيها من علم به ذلك المرض فكان كفارة لسيئاته وأمانا له في قبره والمرجو أن تكون كذلك سببا في نجاته من عذاب الآخرة يقول الإمام المناوي رحمه الله وإذا لم يعذب في قبره لم يعذب في غيره لأنه أول منازل الآخرة فإن كان سهلا فما بعده أسهل السبب الرابع يا عباد الله الرباط على الصبور فعن فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه يمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر رواه أبو داود والترمذي السبب الخامس هو الموت يوم الجمعة فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر رواه أحمد والترمذي والحديث يدل على شرف الزمان أن له تأثير عظيم فاعترفوا يا عباد الله والسبب الثالث هو الاستعاذة بالله من فتنة القبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم ومعلوم أن الدعاء من العبادات من العبادات العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده والمداومة عليه أرجى للإجابة فكان هذا الدعاء الجليل من أسباب النجاة من عذاب القبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تلقتهم الملائكة قائلة لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعلم وشرفه بالإيمان وميزه بالعقل واللسان عن سائر الحيوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة واعلموا يا عباد الله أنه يجب علينا جميعا أن نتقي الله في السر والعلن فإن عذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبدن والفرد واليد والرجل والبدن كله فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحسن والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا, ما, ما لا علم له والمجارف في كلامه وآكل الربا وآكل أموال الناس وآكل السهوت من الرشوة وغيره وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المؤاهد مؤاهد وشارب المسكر والزاني والوادي والسارق والخائن والغادر والمخادئ والماكر وآخذ الربا ومؤديه وكاتب وشاهداه والمحلل والمحلل له والمختال على إسكاد فرائد الله وارتكاب محارمه ومؤذي المسلمين ومتتبع أوراتهم والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بغير ما شرع الله والمعين على الإثم والعدوان وقاتل النفس التي حرم الله والملحد في حرم الله والجبارون والمتكبرون والمراؤون وأوان الظلمة واللاعبون بالقرآن والحالفون على الكذب والمجاهرون بالمعاصي والذين يؤخرون الصلاة والمانعون الزكاة والذين يمنعون الماؤون والذين يشغلون بعيوب الناس عن عيوبهم وينسون عيوبهم والذين والذين فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وسجرها وكبرها ما لم يغفر الله لهم ويتجاوز عنهم بتوبة أو رحمة منه سبحانه وتعالى اللهم غفرا اللهم عفوا اللهم لطفا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا إلى مختلفين يتخدفون ليل نهارا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وتلو عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا سخطك أو يهل علينا غضبك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرهوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما اللهم اجعل في قلوب قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي أجسادنا نورا اللهم أهدنا نورا واجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من جهتنا اللهم مكن حبك في قلوبنا وألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لامتثال أوامرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وعدال الدار وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاة النكمة برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وعنا على أنفسنا والشيطان وعيس منا كما يسه من رحمتك وقنده منا كما قنده من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله